والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم ɗaya ga watan rajab hijira tana da 443 wanda ya dace da biyu ga watan biyu miladiya tana da 2022 laraba za mu shiga darasin sira a cikin littafin ashifa da tarifi a hukukin mustapha ko? alkismul awwal ism na farko في تعظيم العلي الأعلى لقدر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قولا وفيلا نعم أبن ذكر كرمو cikin girmamawan maɗaukaki mafi ɗaukaka Allah kenan girmamawa da ya da ƙadirin nabiyin Mustapha ga darajan annabi abin zaɓi sallallahu alaihi wasallam ƙaulan wajen faɗi a littafin Allah ayoyin da Allah ya tabbatar da darajoji ga manzon Allah wa fi'ilan da aiki wajen mu'jizozi da suka zo ta wajen manzon Allah Allah ya tabbatar da wa'annan mu'jizozin قال الفقيه القاضي الإمام أبو الفضل وفقه الله تعالى وسدده فقيه مالمي القاضي شوغبا أبو الفضل Allah ya yi masa muwafaka ya sa Allah ya katartar da shi ƙala ya ce, La khafa'a ai babu ɓuya ma'ana abu ba zai ɓuya ba alaman marasa shi'a min ilmi a bisa duk wanda ya gogayya da wani abu na ilimi au kussa ko aka keɓance shi bi adina lamhatin min alfahami da mafi ƙanƙantan ɗauraro min alfahami na fahimta ma'ana komin ƙanƙantan ilimi da aka ba wa mutum komin ƙanƙantan fahimta da mutum ya samu in ji har ya samu ilimin ko fahimtar to wannan abu ba zai ɓuya a gare shi ba shine bi ta'zimillahi qadra nabiyina sallallahu alaihi wasallam girmamawan Allah da ya girmama darajar annabi mu sallallahu alaihi wasallam in mutum har bai san Allah ya darajanta annabi ba to kwata kwata mutumin ba shi da ilimi ba shi da fahimta kwata kwata amma komin kankantar ilimi komin kankantar fahimta Allah ya ba mutum to fa wannan ilimin da wannan fahimtar zai tabbatar mar da cewa Allah ya darajanta Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai kuya gare shi ba wa khususihi iyahu da kuma kebance kebancen da Allah ya kebance iyahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwan da Allah ya kebance manzon Allah bi fadaila da fifikai abubuwan da Allah ya fifita manzon Allah da su wa mahasina da wasu kyawawan al'amura wa manaqi ba da wasu ainihin darajoji wanda la tambabi'u li zimamin wanda ba su tattaruwa ga wani ragoma in an ce ragoma ba mutum ya sa wa abu ainihin linzami ragoma yana jan shi ba ya tattara shi ya rike kenan ba to ainihin darajojin manzon Allah da ainihin khususiyar manzon Allah da mahasin na manzon Allah ba za a iya tattara su a wani ragoma a ce ga wani ya gama da su gaba ɗaya ya rike ya san su ba saboda ko a alburda yana cewa fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun fa yuribu an hunadikum bi fami laysa lahu haddun ai abin da yake da iyaka ne za a ce ka gama da shi to shi bai da iyaka kana yi ma yana ƙara kamar yashin kogi ne kana ɗiba yana ƙara zagonyowa watan wihihi da kuma ɗaukakawan Allah min azimi ƙadirihi na girman darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ya ɗaukaka ambaton manzon Allah yana cewa wa rafa'ana laka zikrak bima takillu anhul alsinatu wal aqlam da abin da ainihin harassa da alƙaluma suke dakushewa anhu gabarin shi suke wuyata ba za su iya ba alƙalami ba zai iya rubuce darajojin manzon Allah ba haka nan harshe ba zai iya ainihin faɗin darajojin annabi gaba ɗaya ba ko wani alƙalami sai zai rubuta iya abin da ya rubuta harshe faɗi iya abin da ainihin ya faɗa. Faminha yana da cikin darajojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma sarraha bihi ta'ala fi kitabihi abinda Allah madaukakin sarki ya bayyanar da shi a cikin littafin shi wa nabbaha bihi ya faɗakar da shi ala jalili ala jalili me misalihi a bisa girman darajar shi mansib ne nisab din yana nufin mansib ne girman darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa asna bihi abinda Allah ya yabo da shi alaihi ga manzo Allah min akhlaqihi na ɗabi'unsa wa adabihi da ladubunsa an ce akhlaq shine ɗabi'u na koyi in aka ce adab ɗabi'u na bayyane to duka Allah ya yabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da su Allah yana cewa innaka la ala khuluqin azim ko shi ma annabi yana cewa addabani rabbi fa ahsana ta'dibi to Allah duk ya ainihin yabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ainihin wayannan abubuwan aha wa habbal ibada kuma Allah ya kwadaitar da bayi alalki zamihi a bisa lizimtan ɗabi'u na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata ƙalludi ijabihi da tsakiyantuwa ga mawajabtan abubuwa da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana Allah ya ce da karkana da kun fi rasulillahi iswatin hasana tsakiya din shine kanuni suna cewa joska abin wuya irin abun wuya wanda ake sawa wanda za ga ana sawa ainihin yan mata haka to ka mai da ɗabi'un manzo Allah kamar tsakiyarka ya zama duk abin da ka ga manzo Allah ya yi na ibada ko na farilla ko na nafila ka bi shi daki daki kai ma kai shine la karkana lakum fi rasulillahi uswatun hasana takalludin daga ainihin kilada ne aha fa kana jalla jalaluhu Allah wanda girman shi ya girmama ya kasance huwan lazi tafaddala wa aula shi ne wanda ya fifita manzon Allah wa aula ya jibinta mar dukkan ni'imomin nan Allah ne ya bashi sun har wa zakka sannan Allah ya tsarkake shi wa zakka ya raida shi ya ƙara tsabtace shi sun madaha sannan bayan Allah ya masa wannan abubuwa na baiwa sannan ya yabe shi bizalika da wannan wa asna ya yaba masa sun asaba alaihi jaza al'aufa sannan Allah ya saka mishi da sakamako mafi cika saboda haka falawul fadlu bada'an wa audan al fadlu baiwa lahu ya tabbata gare shi bada'an farko wa audan da ƙarshe walhamdu godiya tabbata ga Allah ula wa ukura duniya da lahira wa minha yana daga cikin abubuwan da ainihin Allah ya keɓanci manzo Allah da shi ma abrazahu lil iyani abin da Allah ya bayyanar da shi ya fitar da shi lil iyani ga idanu kuru-kuru aka gani min khalqihi na halittan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ya halicce shi ala atammi wujuhil kamali wal jalali a bisa mafi cikan fuskoki na kamala da jalala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi ainihin halitta na kamala da jalala kamala shine ainihin abubuwan da suka shafi ainihin rausasawa da kyawu jalala kuma abubuwan da suka shafi kariya da intikam gaba ɗaya manzo Allah Allah yayi wa Allah yayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ma zaka ji a shirin ne ana cewa bayyun mahibun lam tu'ayinhu muqlatun minan nasi illa shaffa ru'bu wal hubu shi manzo Allah a lokaci ɗaya shi kyakkyawa ne kuma mai kwarjini ne lam tu'ayinhu muqlatun minan nasi wani ido na mutane bai taba ganin manzo Allah ba sai abu ya same shi illa shaffa ru'bu wal hubu ga kana san ganin kuma kana razana shi yasa Allah ga sahabbai kowane sahabi zaka ba shi wahala an kace sifanta ma manzon Allah saboda ba za a iya kura mar ido a gan shi ba yana da kwarjini kuma ba za a iya kauda kai a ki ganin shi ba saboda kyau yawwa to shine yace Allah ya cika mar kamala da jalala aha wa taksisihi da keɓance shi da Allah ya bil mahasin da kyawawa aljamilati kyakkyawa wal akhlaqi da ɗabi'u alhamidati abun godiya abun ainihin yabawa wal mazahibi da matafiya alkarimati mai karamci abun yarda wal fada'ili da fada'ili fifikai al'adidati masu yawa wa ta'ayidihi da kuma ƙarfafawan Allah da ya masa bil mu'jizati da mu'jizozi albahirati madaukaka wal barahini da ainihin hujjoji alwabihati wanda suke wayayi wanda kowa daga gani ba sai ka buƙaci bayani ba wal karamati da karamomi albayyinati bayyanannu allati wacce shahadaha man asarahu duk wanda yayi zamani da manzo Allah to ya ga wa'annan abubuwan kurukuru zahiri wara'aha man adrakahu duk wanda ya riski manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ra'aha ya gansu kaga ya ce man adrakahu man asarahu bai ce minal mu'minina ba har kafiran ma sai dai su kiyama sun gani wa alima ha dan saboda ai in ya kure ya kure ne suke cewa in haza illa sirrun yusar ko sai su ce wannan ai siri ne wannan ai ai abin ya wuce hankali ne dole sai dai a ta'allaka shi da wani abu amma abun ba agi bane saboda haka duk an gani wa alimaha ilma yaqinin man ja'a ba'dahu sannan duk wanda yazo bayan manzo Allah irin tabi'a da tabi'u tabi'ina har zuwa zamanin mu alimaha kowanne ya san wannan indiya ilmi ilma yaqini ilmi ne yaqini saboda mutawatir ne sifofin manzon Allah da ainihin mu'jizojin da karamomin shi abubuwa ne wanda suka zo ta hanyar tawatur saboda haka alimaha ilma yaqini kasan ilimi mataki uku ne akwai ilmul yaqin akwai ainul yaqin akwai haƙul yaqin haƙul yaqin shine kurewa yanzu misali ilmul yaqin shine a ce ma ai wuta tana konawa ilmul yaqin kan kaga wutan ne karka kusance tana konawa kaga yanzu ka san wutan nan tana konawa zaka kiyaye ta ainul yaqin kuma kuru kuru kana gani ga wani ya taba ta kona shi hannun ya kumbura kaga wannan ainul yaqin kenan haƙul yaqin kuma taba ta kona ka Na'am.
Yawwa. To mu din mu'jizozin manzon Allah sun zo mana ta hanyar ilmul yaqin.
Na'am.
Yawwa. Aha. Man sha ba da ba, hattanta ha ilmu haƙiƙaci zalika ilaina.
Na'am.
Har dai gashi ilimin haƙiƙanin wannan abubuwa da aka faɗa ya zo ilaina zuwa gare mu gashi nan muna karantawa a cikin ashifa.
Na'am.
wa fadat anwaruhu alaina gashi nan haskake haskaken shi ya kwarara alaina akan mu sallallahu wa sallama kasira muje Na'am.
da mu karasa ko حدثنا القاضي الشهيد أبو علي الحسين ابن محمد الحافظ قراءة مني عليه نعم.
وندا نا من يا نارويتو حديثي أوجه القاضي أما نا كرنتاني عليه أغريش ما نا ينا كرنتاوا ينا تبتر من نعم.
قال يشي حدثنا أبو الحسين المبارك ابن عبد الجبار وأبو الفضل أحمد ابن خيروم قال سكتشي حدثنا أبو يعلى البغدادي قال شيكم يشي حدثنا أبو علي السنجي قال شيكم يشي حدثنا محمد بن أحمد بن محبوب قال يشي حدثنا أبو عيسى بن ثورة الحافظ قال شيكم يشي حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يشي النبي صلى الله عليه وسلم أتي ببراق أن زي كمر براقة lailata usriya bi daren da aka yi isra'i da shi muljaman abin yi wa linzami musirajan abin sanya wa sirgi ma'ana burakan da aka kawo manzo Allah zai yawo an samar sirgi an samar linzami fastas abu alaihi sai yayi taurin kai yayi tuma alaihi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanzu misali doki in zaka wanda ga dama ba zai rika tuma yana daga kafa yana kibo to wannan burakan sai ya fara irin wannan taurin kan fa qala lahu jibrilu sai jibrilu ya ce abi muhammadin taf'alu haza kai muhammadin kake wa haka fama me fama rakibaka ahadun akramu ala allahi minhu ai wani mutum wanda ya fi daraja ala allahi a wurin Allah minhu daga gare shi fama rakibaka bai taba wanka ba an ce buraka abin hawan annabawa da manzanni ba to ka sani wani manzo ko wani annabi wanda ya fi wanda ya fi shi daraja bai taba hawa kanka ba saboda haka ka nutsu An kawo kalan zubin buraɗin annaba su shi ne wannan aiki.
To gashi nan dai malamai sun yi maganganu da yawa akwai malaman da suka tabbatar da wannan burakar ita ce burakar da annabawa suka yi tawa ita ce wanda annabi Ibrahim je yi ainihin da wafi akai ita ce kaza ita ce kaza to akan ma wannan tuman da ta yi din malamai sun yi maganganu akwai wanda suka tabbatar da cewa daɗe wanda aka yi ba a hauta wajen shekara ɗari shida tsakanin annabi Isa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa ce wannan taurin kan wasu kuma suka ce a'a kawai al'ada ne al'ada ne na irin wannan abun hawan duk wanda ya zo hawa sai ta war taurin kai wasu suka ce a murna take yi yau ta samu matsayi na cewa khairu khalqin lafiya bayan ta shine ta fara irin wannan nishadin wasu suka ce a alkawari ta sai a ta yi da shi akan cewa to fa in zai shiga aljanna ma akan ta zai shiga ga nan dai yawa an ci magana wasu kuma suka ce buraƙoƙin suna da yawa kowane annabi akwai nashi buraƙon wannan ba taɓa hawanta ba manzo Allah shi ne zai fara hawanta duk dai maganganu da yawa ya tabbata akan ainihin buraƙa din ala ayi halin je da ce wannan tuman mala'ika jibrilu ya gaya mata matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kale yace farfabba araqan kawai buraƙin ya fara tsatsafowa da gumi kawai gumi ya fara karyo masa irin a ce wani abu ya same ka dinnan wanda yake tashi hankali haka ta rika yin gumi kaga wannan duk yana tabbatar mana da darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wajen ainihin alamul insi ba har a alamul malaika da alamul haiwan da sauransu alhamdulillah